يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda muke yin duba na tsanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassararta abinda take karantarwa bayanin sabbin saukar ayar yin cikakken bayani akan darussan da ke cikinta idan kuma akwai wata mujiza a cikin ayar za mu yi bayanin ta cikin yadda Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mai yada shirye-shiryensa akan mita 88.5 a zangon FM a kowace rana Asabar da misalin karfe 9 na dare. Ku tabbatar kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da gidauniyar Darul Qur'an da ke unguwar Tudun Yola ta ɗauki nauyin kawo muku. A wannan makon muna ɗauke da ayoyin da suke cikin Suratul Hijr wanda ayoyi ne da suke ƙara fito mana da matsayi da mahimmancin addinin mu na musulunci wato aya ta hudu zuwa aya ta tara da suke cikin surar muna kuma tare da manyan malaman mu da suka hada da alaran Hassan Muhammad Tahir Zigila Dr. Ali Yunus Muhammad Dr. Kabir Abubakar Asgar Dr. Gani Ibrahim Ilyas Sheikh Awal Aqilu Zakirai ku biyo mu kafa da kafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin.
والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزان والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان ولربما اسودا وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان اردد على من يطمئن إليهما ويظن أن كليهما ربان يا من يحب المشتري وعطاردا ويظن أنهما له سعدان لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حر الشمس يحترقان أتخاف من زحل وترجو المشتري وكلاهما عبدان مملوكان والله لو ملكا حياة أو فنا لسجدت نحوهما ليصطنعان Ma sha Allah, kamar kowane mako muna tare da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, inda zai karanta mana aya ta hudu zuwa aya ta tara da suke cikin Suratul Hijir. Alaramma Hassan Zigila idan ka shirya bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
Alhamdulillah, a wannan makon muna tare da malamina wato Dr. Ali Yunus Muhammad wanda shine zai fassara mana ayoyin namu a wannan makon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تبارك وتعالى ينفع آيات هدو أتكين سورة الهجر الله تعالى يتي وما أهلكنا من قرية باب وسما أبوتا القرية دمك هلكر إلا ولها كتاب معلوم فأتي سيمن سن يا مسلوكتي سنني ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون باب وتا الأمة دتكي قباتر أجل da aka iyakance mata kuma ba ta jinkiri a kansa wakalu kuma kafirai suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi alquran ya kai wanda kake cewa an saukar maka da littafi innaka la majnun lalle kai mai tabin hankali ne law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin dan mai ba za ka zo mana da mala'iku ba dan su yi maka shaida akan gaskiyar abin da ka zo da shi har in gaskiya kake faɗa ma nunazzilu al mala'ikata illa bil haqqi wama kanu idan munzarin ba ma sassaukar da mala'iku mala'iku sai da gaskiya kuma a lokacin da suka sauka to in su waɗannan kafire ba su imani ba to lalle ba za su zama waɗanda za a jinkirtawa ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan littafi azzikir shine alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle mun yi alkawari za mu kare shi waɗannan ayoyi guda biyar a wannan sura mai albarka suratul hijri Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana cewa babu wata al'umma da Allah ta'ala ta'ala zai saukar musu da halaka ya halakar da su face sai an sanya musu lokaci da za a kira su zuwa ga gaskiya in ba su imani ba to kuma Allah ta'ala sai ya halakar da su Allah sai ya saukar musu da azabar da za ta halakar da su sannan Allah tabaraka wa ta'ala yace ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da take wato gabatar lokacin da aka kayyade mata ajalinta kenan wato ba za su gabaci wannan lokaci ba sannan kuma ba za su yi jinkiri akan wannan lokaci ba Allah ta'ala kamar yadda ya bayyana aya da ta gabata aya ta hudu cewa kowace al'umma an iyakance mata lokaci ainihin sananne wanda in an aiko mata da manzo bata yi imani ba to Allah ta'ala zai kama su da azaba bisa abin da suka yi na kafirci da rashin imani da wannan manzo saboda haka babu wata al'umma da za ta gabaci lokacinta ya zamo an halakar da ita kafin lokacin ajalin da aka kayyade mata sannan kuma ba za su yi jinkiri ba akan wannan lokaci sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin abin da suke faɗa su waɗannan kafirai masu karyata manzo suna cewa wa qalu Allah ta'ala yace suka ce ya ayyuhallazi nuzila alaihi dhikr ya kai wannan da aka saukan maka da azzikr shine alqur'ani innaka lamajnun suna cewa lalle kai mai tabin hankali ne ma'ana suna karyata abin da manzo yazo da shi har suka kira shi da cewa wanda yake ainihin da'awa yake cewa an saukan masa da littafi suka ce lalle yana da tabin hankali suka kuma cewa law ma ta'tina bil mala'ika dan me ba za ka zo mana da mala'iku ba su zamo masu shaida a bisa abin da ka zo da shi wanda kake cewa daga Allah ne ka zo mana da mala'iku su yi shaida ma'ana su yi maka shaida akan abin da ka zo da shi cewa daga Allah ne law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin in har gaskiya kake fada in magana ka gaskiya ce to ka zo mana da mala'ika yi ma shaida ko mala'iku su rika shaida cewa abin da ka zo da shi gaskiya ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fada yake cewa ma nunazzilu al mala'ikata illa bil haqqi Allah tabaraka wa ta'ala baya saukar da mala'iku ba baya sassaukar da su face illa bil haqqi sai da gaskiya ma'ana saukar su yana cudanye ne da gaskiya ba sa sauka sai domin tabbatar da gaskiya domin isar da gaskiya zuwa ga bayin Allah illa bil haqqi face sai da gaskiya wa ma kanu idan mundarin kuma su waɗannan kafirai ba su zamo ababan jinkirtawa ba ma'ana ba za a yi musu jinkiri ba har in mala'iku suka sauka alhali ba su yi imani ba to ko shakka babu azabar Allah ba za ta yi jinkiri wajen sauka a kansu ba shine faɗin Allah ma nunzilul mala'ikata إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين تو وإنن كافري وما كانوا بس زموا بإذن إذا ملائكو سكا سوكا منذرين أبا بني وجنكري الله زي كاماسو دا عذاب السا في الله تعالى يتي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله تعالى يتي للي مومك سوكا دوانا القرآن شيني الذكر الله يا أنبت القرآن دا الذكر معنا ميتنا تروى وانا للتافي دا أكا سوكر أبين أنبتو غريك أبين تنا تروى غريك وان دا يكي أتكنسا أكوي أنبتو na dukkan abinda in kun yi riko da shi za ku shirya to Allah ta'ala ya ce lalle mu ne muka saukar da shi wa inna lahu lahafizun kuma mun yi alkawari lalle mu za mu kiyaye shi za mu kare shi gabarin duk wani mabarnaci da yake so ya kutsa cikin alkur'ani ya ga ya canja da ƙari ko ragi Allah ya ce ba za mu kyale shi ba za mu kare alkur'ani wa inna lahu lahafizun lalle mu dangane da wannan alkur'ani masu bashi tsari ne da kariya daga dukkan wanda zai yi kokarin suka a cikin sa ko yi kokarin canja shi za mu kare wannan littafi da muka saukar ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waɗannan su ne ayoyi guda biyar masu girma a wannan cikin a cikin wannan sura mai girma suratul hijri Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana fahimta alqur'ani kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon wa'azantuwa da yin aiki da abin da yazo a cikin alqur'ani walhamdulillahi rabbil alamin daga bangaren Dr. Kabir Abubakar Asgar kuwa ya kawo mana bayanin darsan da ayoyin namu suke dauke da su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سوء البركة لكم ودنا آيوي ما سوء البركة برون الحجر فدن الله مدكين سري وما أهلكنا قريتنا ولا هاك معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمنون لو ما تأتينا ملائكة كنت صحيح ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كان إذا منذرين إنا نحن nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wato daga aya ta hudu kenan har zuwa ta tara a cikin wannan sura mai albarka suratul hijr ababe da dama da za a iya tsinkayowa na marmashi fa'idoji a fiqhun da ke cikin wannan aya daga ciki aya ta farko a wannan jeragiya wato wa ma ahlana min qaryati tana nuni zuwa cewa Allah madaukin sarki yana bayyana mana sunnarsa game da halaka da azzalim cewa yana jinkirta musu har zuwa sa'ad ajalin halaka da su ya tabbata ma wannan jan ne ne ga musamman kafiran da suka yi zamanin da Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai cewa ba a basu ne saboda sarrin wato hukuncin Allah ko azab a lokaci kawai haka na cikin fadin shi mata biku min ummatin ajalaha zuwa karshen ayar akwai nuni zuwa cewa wato ba a barin wata al'umma wuce lokacin da ya kamata a dau mataki akan ta ko kuma a gaza daga hakan cikin sunna Allah ba a rage mata lokaci kuma ba a tsara kuma Allah yake cewa wa qalu ya ayyuhal ladzina zira alaihi dhikru innaka lamajnun suka ce ya kai wannan da aka sauka maka da ambato lalle kai mahaukaci subhanallah wannan aya a cikin ta akwai bayyana cewa alqur'ani daga cikin sunayen shi akwai a zikin ambato kuma yana aya tana nuna mana irin sunna da kafirai suke akai ta aibata manzani da cewa su marasa marasan hankali kamar yadda zaka tarar da yawa daga cikin kafirai suna faɗin haka kamar da Allah ke bamu labari cewa وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون wani wanda wato manzo da duma kafirai su ce shiruka ne ko kuma mahauci to duk mutumin da bai wa'azi yana daga cikin abin da kafirai suke jiban sa da shi su jefe shi da hauka wannan yana cikin dabi'a su yana cikin tsare-tsaren su sukan jefi bayan Allah cewa mahauta ne waɗanda ba su san ciwon kansu marasa marasa hankali Allah ubangiji ya kyauta Allah ya tsare su daga rashin san ciwon kansu Allah ya tsani manzanni daga hauka Allah ya tsani manzanni daga gushewa hankali dai ayat tana gwada mana irin dabi'a kafirai wajen aibata ainihin wato manzannin Allah da kiran su da suna wato masu rashin hankali Allah ya suka ce wa qalu ya ayyuhal ladina nuzila ilayhi alayhi dhikru innaka lamaj Allah ya ce ya ci gaba da cewa law ma ta'ina bil malaikati in kunta min as-salihin wannan ma hikaya ce ta maganar su cewa yo me ya hana ka zo mana da mala'iku in dai daga shi kake abin da kake faɗa wannan ma yana gwada mana sunna da wa kafirai suke a kai ta yi ma manzanni izgili da neman cewa in sun isa so da malaka mana kamar yadda ainihin wato Allah ya ba labari a wani waje kamar cikin sotu zuhur fadin sa walaula ulga alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almalaka muqarrinin haka kamar suka faɗa a cewa dan me yasa ba za a wurgo mishi da awarwaraye na zinariya ko ko ma a zo mai da mala'ika rako shi ba ya hana haka haka a wani waje kamar dan Allah wa qala alladhina la yaqana laula ila علينا الملائكة أو نرى ربنا الله سبحانه وتعالى وأتوا وكبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومنا ويقولون حجرا محجورا ويدي إرى إرى ودنا واتو آيو يما بمبتا دسكبور إرى وانا معنا سكبا نباري إرى بند كافري سكي إرى وانا كراي كراي مالا ساو سكسي الله يشي ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذري يشي باما سوكد ملائكة أكام أبن ديكي وإلا بالحق أجسا كسكيا كسكيا أنا aka ce ana nan wato saukar da azaba Allah baya saukar da mala'iku sai in sau su sun zo su kawo azaba ne a sannan ake so kan su kuma za su rago wahayi kamar yadda wasu malamai suka faɗa Ah, saboda ah, muka ɗauki wannan zai nuna mana cewa wato Allah subhanahu ta'ala yana da sunna shi kuma babu wanda ke iya canza mai sunna sa sai yadda ya so sai ah, yadda ya ga damai ba wanda ya isa ya sa shi ko ya hana shi sunnar sa ta hukunta baya saukar da mala'iku sai a bisa shi abin da ya so ya saukar da su Ah, wani kuma bai isa ya canzara Allah ya yi abin da bai niyya ba shi fa'alun ne lima yuri la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Allah ya ci gaba da cewa ma nunzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idza munzari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Ah, cikin wannan akwai bayani akan yadda Allah madaukakin sarki ya kiyaye alqur'ani kiyayewa ta fuskar hana shi ah, ya ɓace a barganinsa kiyayewa ta hanyar hana ƙari a cikinsa kiyayewa ta hanyar hana rage a cikinsa kiyayewa ta hanyar hana canza abin da ke cikinsa kiyayewa ta hanyar kiyaye addinin da alƙur'ani ya zo ci wannan sa daga cikin da Allah ya kiyaye alƙur'ani dukan su ma Allah cikin masa ta hanyar wato ɗaukar ɗawainiya da kansa da ya kimsa ma bayi suka ci gaba da hadace shi wato ba kamar yadda su sauran al'ummomi ya kasance nasu da kamar yadda Allah yake faɗa cewa bi mastuhfizu min kitabillahi wa qalan shuhada Allah Allah subhanahu wataala anan ya ce shi ya kare su kuma su kuma sauran al'ummomi sai Allah ya ce a ya bar musu littafi bi mastuhfizu da abinda su suka kiyaye da kansu su al'ummomin da su suka kiyaye mu kuma al'ummar mu Allah shine ya dauki dawainiyar kiyaye mana wannan alqur'ani kaga ah, Allah madauki sarki yana cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahdi bihan nabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu war rabaiyuna war rabaniyuna wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah bima stuhfizu min kitabillah da abinda suka wato tsare da kansu cikin sutul ma'ida kenan min kitabillah wa kanu alaihi shuhada to amma mu wannan al'umma sai Allah ya dauki dawainiyar karewar da kanshi mun gode Allah mun gode mun gode wannan yana nuni mai zuwa ga yadda Allah yake wa kafirai alƙawarin su sani cewa wannan alƙur'ani da wannan addini sai ya tabbata kuma sai ya yada a bayan sako su Allah ubangiji ya sa mu dace a za mu tsaya anan saboda bar lokaci wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi dakta. Na tambayi Dr. Gwani Ibrahim Ilyas akan ayar mutu tara, wato, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ko to su hanyoyi Allah zai kare Alkur'ani mai girma? Kuma mun nemi malam ya faɗa mana wani abu akan Alkur'anin. Gare ka dakta.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يوم أوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرهدوا أولا shiri mai albarka na ilimi cikin ilimi Allah ya ba mu dacewa to yau za mu duba ne akan irin yanda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari wajen zai kare alkur'ani da kuma me ake nufi da wannan kariya da yi alkawarin bawa alkur'ani Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hijr aya ta tara yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka sauka da azzikra kira wato abin ambato ma'ana anan shine alqur'ani wannan lafazin azzikir suna ne daga cikin sunayen alqur'ani kamar da zamu gani nan gaba mu ne muka saukar da alqur'ani iji ubangiji wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu masu kare alqur'ani ne imam at-tabari shugaban masu tafsiri yana cewa abinda ake nufi mu muka saukar da alqur'ani shine azzikir wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu zamu kare shi alqur'ani alƙur'ani min an yuzada fihi batilun ma laysa min zamu kare alƙur'ani ta yanda ba za a ƙara wani abin da baya cikin sa ba wanda ba nasa bane na barna kenan aw yunqasa minhu ma huwa minhu min ahkamihi wa hududihi wa fara'idihi sanan mu ne zamu kare alƙur'ani ta yanda ba za a cire wani abu daga cikin sa ba ya zama ya samu na ƙasa ta bangaren cire wani abu daga cikin hukunce hukuncensa saboda ba su wani daɗi ba wa hududihi da haddodi da suke cikin dokokinsa ko kuma abin da Allah a, ya wajabta wa bayansa na shari'a wani bangare nata a ciki to idan bai wani mai mulki ko wato mai sulɗa a hannunsa da daɗi ba ya zama an cire wannan to ubangiji ya ce alƙur'ani mu mun kare shi ba zai haɗu da wannan ba imamu qatada shi ma ya bu a, ma'ana ma'anar da ya bayar akan cewa za a ba alƙur'ani kariya ita ma irin wannan ko da yake wasu suna ganin wa inna lahu lahafizuna lahu din damirin yana komawa ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana zamu kare shi annabi daga duk wanda ya nemi ya kawo masa tarnaki wajen isar da sakon da muka bashi wannan kuma ana ga yana da alaka da ayoyin da suka gabaci wannan wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin ma nunazzilu al mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari to saboda sun ga an yi wa annabi magana masu wannan fassarar wayannan kalmomi da yadda aka kakkausa lafuzza wajen kiransa da wasu lafuzza da basu dace ba wannan ayoyin wannan wajahin tafsirin to anan aka samo shi cewa annabi ake nufi ko da yake malamai sun tafi akan cewa kamar ibnu kasir da sauransu cewa al-ma'ana al-awwal aula wa huwa zahiru siyaq ma'ana ma'ana ta farko ta cewa alqur'ani ake nufi ita ce mafi dacewa da a fassara shi a haka to idan mun duba ya yan uwa wannan kariya da Allah ya ce zai ba alqur'ani ta kasa kashi uku ma'ana yanda ake kare alqur'ani farko akwai hifdhuhu fi sudur ma'ana kiyaye shi a kirji ya zama an haddace alqur'ani kenan idan an haddace shi to babu shakka an kare shi sannan akwai hifdhuhu fil masahib ma'ana a rubuta shi la'anna ma kutiba qarra da abin da aka rubuta ya tabbato yanda yake a rubuce to ya zama ka kenan ga abin da aka riga an haddace wannan ita ma hanya ce ta wato bawa alqur'ani kariya da kuma kiyaye shi hanya ta uku shine tasjiluhu sautiyan ma'ana ai tasjilin sa da sauti ya zama misali kamar da ake yin CD ko fayafaye na dacen yanda malamai kariya irin sa Sheikh Mahmud Khalil Al-Husri Abd al-Basit Sumin Shawi suke yi wanda kuma har abin ya gangaro ga kari'ai na zamani duk su ma suke yin wannan to babu shakka wannan ita ma hanya ce daga cikin hanyoyi guda uku na kare alqur'ani wannan ita ce kariyar da Allah subhanahu wataala ya alƙawarin zai ba alqur'ani sannan yan uwa daga cikin abin da ya kamata mu gane cewa daga cikin abin da alqur'ani ya zama unique ma'ana ya bambanta da duk sauran littattafan da suka gabace shi wato wannan kariyar da Allah ya ce zai bashi da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz mu muka saukar da shi mu za mu kare shi yanzu idan ka kalli wasu littattafan misali at-taura Allah sai ya wakilta kare ta ga malaman da suka haddace ta na zamanin da aka saukar na ma'ana na zamanin da aka saukar wa annabinsu ita wannan littafin ta a taura to sai ya zama su Allah ya bawa dama ya wakilta su kare ta bai ce shi zai kare ta ba ka gani inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima tuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada ka gani Allah subhanahu wata'ala sai ya wakilta cewa su din su kare ta ba shi ba to kuma wannan shine dalilin da yasa aka samu alterations ma'ana ai ta samun kusakurai a samu naqasu a samu ziyada a samu ƙari a samu ragi a cikin wayannan littattafan nasu ana buga misali cewa daga cikin abin da yake ƙara tabbatar da mu'jiza Allah subhanahu wataala da ya tabbatar da cewa zai kasa zai kare alqur'ani shine misali kamar da aka sani a cikin khalifofi akwai wanda ake kira ma'amun su a lokacin su na irin wannan khalifofi musamman na bani umayya suna da karatu wasu ma zaka samu sun haddace alqur'ani ana zaman fada idan sun koma gida zaka ga cewa in sun koma sai sun yi izo kaza saboda sun haddace alqur'ani irin su Harun rashid wanda in yayi zaman majalisa sai ya koma gida kuma ya wani izo mai yawa na alqur'ani muna Ingila 2006 2007 mun haɗu da wani alqur'ani da BBC take cewa an gano shi a Afghanistan da aka yi tracing an gano wannan alqur'anin na zamanin lokacin Harun rashid ne ko kuma wani khalifa wanda ya kama da wanda shi wannan khalifan ake ganin cewa shine yake rubuta shi idan ya gama zaman fada in ya koma gida yake rubutu kullun kullun har ta kai ya gama rubuta shi wanda da aka samu wannan Qur'anin yan archive misali masu kulawa da bangaren tarihi da sauransu a archive aka nemo shi a wurin adana bayanai aka masa kimar cewa bari a siye shi dala miliyan 50 abinda nake nufi anan shine wato wannan yana daga cikin irin kariyar da Allah subhanahu wataala yace zai ba alƙwani to shi ma'amun daga cikin irin kalifofin wannan lokacin a majalisansa idan ya zauna kamar da aka sani a mutane suna zama kuma magana ta ilimi ake yi to sai ya ga wani mutum wanda ba dan majalisin bane ba Isra'ile ne sai ya kira shi zuwa ga a, musulunci ya babba shi kyaututtuka kala kala yace ya dawo musulunci yace to zai yi tunani da ya tafi bai dawo ba sai baɗi da ya dawo sai ga wannan mutumin yana ta maganganu akan abin da suka shafi addini musamman abin da ya shafi fiqh yace ya dan uwa ina ka samu wannan bayanan kuma yaushe ka zama eh, ka- ka musulunta har kake irin wannan bayanin yake ce ai babu shakka ah, na musulunta kuma ah, na fa'idantu da abubuwan da ah, na gani a cikin musulunci amma ba haka wani musulunta ba sai da na wani r- research yace wani irin bincike kai yace bayan na bar wurinka sai na ce to bari in jarraba duk waɗannan addinan guda uku na farko yace sai ya fara da attaura sai ya je wato yace kamar yadda ka sani ni na iya rubutu sosai to sai ya je ya kwafi attaura ya nuska guda uku kofi guda uku kofin nan a can sai ya ƙara kaza a can ya rage duk ya cakuɗa ta ya ƙari ya rage da ya shiga kanisa ya shiga attaura ta sai- ta sayarwa kawai sai aka karba kawai eh, ba a ja da shi ba aka yi ta karba ana siya kawai ana karantawa a'a yace to bari in wa injila haka ita ma ya je nuska guda uku ya ƙari a can ya rage ya kai wajen malamai na zamanin sa yace ga attaura ta sayarwa ta oh attaura ce kawai a- eh, linjila ga linjila kawai sai aka karba kawai aka yi ta harka ba wanda ya damu da cewa a ciki akwai ƙari ko rage ina saka sani ina yace to shikenan sai ya je ɗau Qur'ani shi ma nuska guda uku can ya ƙari can ya rage sai ya je wajen um, uh, masu abin nan harkar littafi alwarraqin yace ga Qur'ani akwai mai siya suna duba suna bubbincika kawai sai suka ga ƙari suka ga rage suka ce kai wannan Qur'anin ba ba Qur'ani bane ka bata shi yace eh to lalle fa'alimtu anna hadha kitabun mahfuz lalle daga nan na san wannan littafin Allah ya kare shi kuma wannan shine dalilin a musulunta ta ya ƴan uwa wannan abin da yake nuna yana nuna yat- lalle alƙawarin Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun abin ne wanda yake tabbatacce kuma idan mun duba ah, tarihi zamu ga wato yanda aka yi kokari wajen a ga an kare wannan ah, littafin yanda aka bi hanyoyi ah, daban-daban ma'ana ina nufin tun daga lokacin da irin kokarin da shi khalifa ah, abubakar tun a zamaninsa mun kalli yanda aka yi wato ah, dawwana ma'ana rubuta qur'ani ya zama mushaf ai tadwininsa kenan da- da- tun a zamanin abubakar har abin ya gangara ga umar har lokacin da abin da ake kira standardization ma'ana aka samu standard copy a lokacin usman wanda aka kira shi da suna mushafi kuma uh, usman irin kokarin da yayi ya tara mutane akan mushafi guda daya amma shi mushafin ya zama mun'akisan li jami'ir riwayat wa jami'i lahjatil arab duk uh, yaren larabawa da kira'o'i da za a iya abin nan ya zama shi wannan mushafin ya yi reflecting din su ma'ana akwai su a ciki ta yadda duk abin da ka ɗauka zai zama an a, akwai abin da zai nuna cewa eh lalle wannan qur'anin zai ɗau ihtimalin wannan qira'ar misali a khatin mushaf na Usman ar-rasm al-Usmani kaga irin su Maliki da aka tashi rubuta ta da mimun da lamun da kafin sai aka haɗe ta yadda wanda yake karantawa Maliki in ya duba to qira'arsa ta yi daidai da shi wanda kuma yake karanta Maliki to wannan Malikin muhtamila ce ga qira'ar Maliki abinda za a yi kawai ja za a yi wa Maliki yawmiddin rawihi Nasir ka gani da Asim da Kisa'i sune daga cikin as-sab'a sune suke cewa Maliki da sauran ƙari'an suna cewa Maliki to shi yasa da aka tashi rubuta sai aka sa Maliki da mimun da lamun da kafin duk a haɗe ta yanda mai cewa Maliki ma qira'arsa tana ciki wannan shine kare alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala yace zai ayoyi da yawa wanda suke karfafa wannan ma'anar inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ga sunan birjik misali innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wato ah, barna ba za ta zo ta gaba gare shi ba ko ta bayan sa ma'ana wannan qur'ani azizun innahu lakitabun aziz inna hadha adh-dhikra lakitabun azizun bi'izazillahi iyah yanda Allah ya ya sa ya zama buwaye Allah ne ya sa ya mai da shi haka wa hafizahu min kulli man arada lahu tabdilan aw tahrifan kamar yadda al-Imam Tabari yake cewa Allah ya kare shi ga duk wanda yake so ya jirkita shi ko ya kawo masa tarnaki aljari ne shi ko mutum la fihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi ka gani irin su watil ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا إرنس وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون saboda haka duk wannan me yake nuna yana nuna Allah subhanahu wataala yayi kokarin ya tabbatar da cewa alqur'ani littafi ne wanda ya tsare shi ta ko'ina shi yasa kuma har yanzu yake nan inta idan mun kalli irin sunayen alqur'ani mai girma to wannan shi ma wani abu ne wanda yake mai fadi alqur'ani yana da sunaye amma sai dai ai maganar ashharu asma'il qur'anil karim sunaye waɗanda suka fi shahara Allah subhanahu وتعالى ينتهى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبعا من المثاني والقرآن العظيم للي من باك سبع المثاني تشفاتا سنة من باك القرآن ميجرما سيسا ما لمي استنباقي لقوانا سكيت شوى ددينا دا سونا يديوا أما سونا يقداء سونا سكا بشهرة القرآن كو الفرقان كو الكتاب دكان wasu sunaye da za a ba ƙur'ani to zaka ga sun koma ɗaya daga cikin waɗannan sunayen a guda uku ma'ana yanzu idan ka kalli kalmar lafazin alkur'ani akwai sabani akan daga ina ka ballo ta ko dai daga karana ne ma'ana hada abu zuwa wani abu kamar yadda qur'ani ya hada surori da ayoyi da harufa a wuri daya wasu kuma suna ganin daga qara'in ne ma'ana ayoyin tusaddiqu ba'dhu yusaddiqu ba'dha ba'dha su ayoyin sashin ta yana gaskata sashi sai aka kira shi qur'ani ko kuma idan an kalli lafazin mahmuz ne to kaga qur'ani القرآن دقى القر القر كما هنا نفهم الجم معناه misali ayoyi ne wayanda suka tattaru a wuri daya to shi yasa shi lafazin alqur'ani shine suna mafi shahara wasu kuma suna ga alkitab alkitab wanda shine suna na biyu shine mafi jawa a cikin alqur'ani aksaru hawrudan saboda an ka bibi qur'ani zaka ga faru a waje kusan 279 to babu shakka wannan shi yake ƙara tabbatar da cewa shi yafi kowane suna shahara sannan akwai lafazin alfurqan kamar yadda muka ce shi kuma ƙur'ani saboda yana bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya ko kuma abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba amma in mun kalli inda zamu koma maganar imam asyuti laluddin asyuti a itqan zaka ga cewa yana nuna alqur'ani yana da sunaye akalla guda 55 wanda shi ma kawo su alkitab din da qur'an da da da furqan to amma abinda zaka kalla a ƙarshe din wayannan 55 din yawancin su duka suna komawa wayannan guda uku da muka gabatar saboda mafi yawancin su sufa ce ta qur'anin ba wai suna ba misali ya kawo al-mubin tilka ayatul kitabil mubin kaga yanzu wannan sufa ce ko irin su kalam Allah hatta yasma kalam Allah kaga yanzu wannan abin nan shi ma sufa ce ko karim wa innahu innahu laqur'anun karim ko anzalna ilaykum nuran mubina da aka kira shi nur kaga yanzu duk wayannan dai suna ƙara tabbatar da me suna ƙara tabbatar da cewa siffa ce ba suna ba wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin siffa ce ka gani wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un da ya kira shi shifa wannan shi ma siffa ce sunan da ga sunan birje ko ince siffofin irin su hakima tilkatul kitabil hakim irin su muhaiminan alai muhaimin irin su hablillah siratan mustaqima irin su qawlan ko fasl innahu laqawlun fasl ya kira shi qawl kuma ya kira shi fasl kuma dai ya kira shi cewa sunaye ne na qur'ani kaga yanzu duk wa'annan a siffofi ne irin su tanzil su ruh su wahayi su arabiyan su basair irin su haqqan gashi nan dai ajaban tadhkiratan al-urwatul wuthqa adalan duk wa'annan irin su innahu laqur'anun majid ya kira majid din cewa suna ne na qur'ani irin su nazir aziz balagh hada balaghun linnas kaga wannan ai siffa an abin nan saboda haka manyan malamai ne dai bayan da zakai amma dai gaskiya an ka tattaro irin su irin su marfu'a wa suhufin abin mutahara suhufin mutahara shi mai duk ya ce sunaye ne na Qur'ani to a takaice dai gaskiya idan mun koma abinda zamu fitar a wajen tahqiqi suna na Qur'ani sune wa'annan guda uku ko kaman yanda shi ɗaya malamin mu na kuliyatul Qur'an Sayyid al-Amin hafizahullah Sheikh Sayyid al-Amin Muhammad al-Amin Shaqiti shi ya kara ma sun zama guda hudu to an ka tattara dai gaba ɗaya iya wa'annan sune sunayen Qur'ani duk sauran siffa ne Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وليفتحا في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفان بل كل ذلك في يد الله الذي ذلت لعزة وجهه الثقلان فقد استوى زحل ونجم المشتري والرأس والذنب العظيم الشان والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع كيوان إن قابلت وتربعت وتثلثت وتسدست وتلاحقت بقران ألا هذا لي سعادة أو شقوة لا والذي برأ الورى وبراني من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني A ƙarshen shirin namu a wannan makon muna tare da Sheikh Awwal Aqil Bakirai wanda zai mana cikakken bayanin menene dalilin da yasa al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna aikata laifi kala-kala amma ba a halakar da mu ba kamar sauran al'ummomin da suka gabace mu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا يوم وما سوسر أرم وتونا كفامي البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه آيو يمودا suke gabanmu a yau mun ɗauko ne daga cikin suratul hijir tun daga aya ta hudu har zuwa aya ta tara Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin ma nunazzilu al mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzarin inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu la lahafizun kamar yadda aka ji alaran ma ya karanta su Allah yana cewa wa ma ahlakna min qaryatin babu wata alƙarya da muka halakar da ita illa walaha kitabun ma'lum face tana da lokaci sananne wanda Allah ya kayyade ya rubuta ya shata mata wanda ba za ta iya ketare shi ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun babu wata al'umma da ajalanta ya rigaye ta ko kuma aka jinkirta musu ma'ana a ce an halakar da su kafin lokacin su yayi ko kuma lokacin su yayi amma an jinkirta ba a halakar da su ba babu wannan shi ne ma'ana illa walaha kitabun ma'lum lokaci ne sananne kawai kayyadajje a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba wata alƙarya da za ta shuɗe wannan waɗannan ayoyi guda biyu Allah yana ba mu labari ne cewa bai halakar da wata al'umma ba sai da aka tabbatar da aka tsayar da hujja a kansu lokacin ta kuma ya ƙare an aiko da annabawa cikin su an aiko da littafi an aiko da shari'a cikin su sannan kuma duk da haka an jinkirta musu har sai da lokacin da Allah ya rubuta musu yayi sannan aka halakar da su ba a halakar da su da sa'a ɗaya kafin lokacin su ba ba a kuma jinkirta musu da sa'a ɗaya kafin lokacin su ba wannan tambihi ne faɗakarwa ce Allah ke wa mutanen Makka asali da kuma shiryar da su zuwa ga cewa su ciri daga abin da suke kai na shirka da taurin kai da wuce iyaka domin sun cancanta azabtar da su daga wannan amma ba a yi musu ba an jinkirta musu to waɗannan daidai wannan gaba ita ce nake so mu magana akai al'ummar da ta gabata a baya Allah ya halakar da su amma wannan al'umma ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari zai jinkirta musu har zuwa ranar tashin alkiyama wato dai uqubar wannan al'umma ba irin uqubar al'ummar da ta gabace mu bane kafin mu ta yanda Allah ya halakar da su gaba ɗayan su an bakarata abili al'ummar da suka wuce a baya zamu gani misalai da yawa cikin alkur'ani Allah ya bamu ga 'yan misalai 'yan kaɗan da ba su wuce biyu ko uku ba misali adawa mutanen annabi hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su da iska ne guguwa mai ƙarfi kamar yadda Allah ya fa bamu labari cikin suratul haqqa aya ta 7 zuwa aya ta 8 wa amma aadun fa uhliku bi rishin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya Allah yace amma adawa mun halakar da su da ainihin wato iska wadda take mai ƙarfi guguwa mai kacaccalawa wadda aka dirkake su da ita kwana 8 sai da aka gabayan su gaba daya haka mutanen samudu annabi salihu alaihi salatu wassalam su ma Allah ya bamu labari cikin suratul hud aya ta 67 Allah yana cewa a cikin waccan sura wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin Allah yace tsawa ta kama waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar shirka da laifuka da sabo da juyawa annabawan su baya suka wayi gari a cikin gidajensu suna gurfani ma'ana an halakar da su haka mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam shi ma an halakar da su Allah ya aika musu da tsawa daga sama sannan ya kifar da su wato duniyarsu saman ta dawo ƙasa ƙasan ta koma sama kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin wannan sura suratul hijr aya ta 74 faj'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijarat 'alaihim hijaratan min sijjil Allah ya ce sai muka sanya saman ta ya zama ƙarƙashin ta muka biyo su da ruwan duwatsu gasassu na gidan wuta aka halakar da su a suratu hud makamancin wannan Allah ya ce falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mamdud haka Allah ya faɗa a takaice waɗannan misalai duka Allah ya dunkule mana su a cikin suratul ankabuti ya gaya mana ya nawwa'a azaba iri daban-daban ta halakarwa ga al'ummatan da suka gabace mu kamar yadda ya faɗa a suratu al-ankabut aya ta 40 Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimhum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ya ce daga cikin su akwai waɗanda aka aiko tsawa daga cikin su akwai waɗanda aka aiko wa iska daga cikin su akwai waɗanda aka tsaga ƙasa aka halakar da su aka nutsar da su to amma cikin rahamar ubangiji ga wannan al'umma mai albarka cikin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma hikimar shi ga wannan al'umma Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa bai sanya ya halakar da wannan al'umma da zunubin su da ayyukan saban su yanda ya halakar da waɗancan al'umma a baya ba sai dai mu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya ukubar wannan al'umma in sun yi ba daidai ba ubangiji ya sallada sashen mu akan sashi sashi ya rika halakar da sashi kamar yadda Allah ya ishara zuwa ga wannan magana cikin suratul al-an'am aya ta 65 zuwa aya ta 66 ubangiji tabaraka wa ta'ala yace qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun wa kadzdzaba bihi qawmukum wal huwa al-haqq qul lastu alaykum biwakil Allah yace ce ne da su shi ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne fa an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum ya aiko muku da azaba ta birbishinku aw min tahti arjulikum ko azaba ta karkashinku aw yalbisakum shi'a ko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rikita ku ku zama ainihin wato kungiya kungiya jama'a jama'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd sashen ku ya rika dandana wa sashi yaki da zubda jini da abubuwa na kuntatawa Allah yace unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahu wa kadzdzaba bihi qaumuka Allah yace mutananka sun karyata wannan magana wa huwa al-haqq bayan kuma gaskiya ne alqur'ani alƙawarin da Allah ya gaskiya ne ikon da yake da shi gaskiya ne wallastu alaikum bi wakil to kaga waɗannan ayoyi ko waɗannan wannan aya ta cikin suratul an'am Allah ya nuna yana da iko ya mana azaba yanda ya azabtar da al'ummar baya amma sai ya dauki na ƙarshen aw yalbisakum shi'an ko ya maida ku kungiya kungiya jama'a jama'a shi yasa addinin musulunci gashi ne ya kacaccalu ya farraku ya tarwatsu muka rarrabu daban-daban kullu hizbin bima ladayhim farihun ya kuma ce yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd wannan shine abin da yake faruwa a cikin mu Allah tabaraka wata'ala yana ɗanɗana wa sashi azaba a hannun sashi yana wato ya sanya wasu suna kashe wasu a cikin al-imam ibn kafir al-hafiz Allah ya ji shi ya koro hadisai a cikin tafsirin shi da yawa game da wannan aya ko karkashin waccan aya a karkashin ta ya kawo hadisai ga misali ga ɗaya ko biyu daga ciki al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga jabir ibn abdullah al-ansari Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallama wato jabir yace yayin da wannan aya ta sauka qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azabun min fawqikum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi wajhikal karim ina neman tsari da fuskar ka mai girma ya ubangiji kada ka aiko mana azaba ta birbishin mu ma'ana ta saman mu ta halakar da mu ta dirkake mu inda ta halakar da al'ummar da suke kafin mu da yace aw min tahti arjulikum ko Allah ya saukan muku da azaba ta karkashin kafafunku nan ma sai annabi ya ce a'udhu bi wajhikal karim ina neman tsari da fuskar ka mai girma ya ubangiji kada ka halakar da mu ta hanyar azaba ta ƙasa yanda aka saukar wa mutanen annabi Nuhu wato ruwa ta saman su da kuma ruwa ta ƙarƙashin su tufa na aka halakar da su gaba ɗaya da ya karanta faɗin ubangiji aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadhihi ahwan wa aisar ya ubangiji wannan ita tafi sauki shi ya dan fi dama dama ma'ana dai waɗannan waɗannan azaba nau'i biyu Allah ba zai bada su ba annabi ya nemi tsari da wannan azaba ta birbishin mu azaba ta ƙarƙashin mu amma ubangiji ya maida mu jama'a jama'a sashi na yakar sashi wannan to ya dan fi sauki ma'ana ba yanda manzon Allah zai hadisin al-Imam Muslim da ya fitar da shi cikin sahihin sa daga Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda sai ya fassara mana me waccan magana take nufi hadhihi ahwan wa aisar yake cewa wata rana mun dawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wata tafiya sai muka wuce wani masallaci na Banu Muawiya sai manzon Allah ya shiga masallacin ya sallah raka'a biyu mu ma muka yi sallah tare da shi sai manzon Allah ya gana da ubangijin shi ganawa mai tsawo ma'ana ya yi munajati munada ce mai tsayi tare da Allah tabaraka wa ta'ala da manzon Allah ya kammala sai ya ce da mu sa'altu rabbi salatan na roki ubangiji na abubuwa guda uku na farko sa'altuhu Allah yuhlika ummati bil gharqi fa a'taniha na roki ubangiji na kada ya halakar da al'umma ta ta hanyar nutsarwa ya halakar da su da ruwa yanda ya halakar da mutanen annabi Nuhu da tufan fa a'taniha Allah ya bani wannan ya karba min wasu altuhu Allah yuhlika ummati bi sanatin na kuma roki ubangiji na kada ya halakar da al'ummata da fari yanda aka halakar da mutanen fir'auna da fari fa a'taniha shi ma Allah ya bani wasu altuhu Allah yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha sai na roki ubangiji na kuma kada ya sanya yaki tsakanin al'ummata sashi ya yaki sashi sashi yana zub da jinin sashi sashi yana tsare hannun sashi na roki Allah kada wannan tabarcin al'ummata fa mana'aniha sai ya hana ni wannan bai bani ba shi yasa a waccan aya ta suratul an'am da ubangiji yace wato yana da iko an yaba asa alaikum min fawqikum ya saukar da azaba ta saman ku sai annabi yace ina neman tsarin Allah da wannan sai Allah ya karba masa aw min tahti arjulikum nan ma sai yace ina neman tsarin Allah da wannan sai Allah ya karba mishi amma aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd to wannan shine fa mana aniha ubangiji ya hana ni wannan kuma yace a'a ba zai yiwu ba shi yasa annabi yace hadhihi ahwan wa aizaru ya ubangiji wannan tafi sauki tafi ainihin wato rangwame ba wai manzon Allah sallama yana nufin a cuɗanya mutane su zama addini sun rarraba shi sannan kuma su zama sashi na yakar sashi ba wai wannan abu ne mai sauki manzo Allah yana kankantar da abin bashi da muhimmanci bane ko bashi da hadari a'a abinda ake nufi waɗancan guda biyun duka idan an saukar da su halakar da al'umma ne gaba ɗaya kawai duk al'umma da aka halakar saboda sabanta kuma halakakkiya ce tababbiya ce azabar wuta ce makomarta amma mu Allah ya ba mu jinkiri zai haifar mana da waɗannan matsaloli a cikin mu a dalilin waɗannan matsaloli tunda ba halakarwa ce gaba ɗaya ba yana iya sawa waɗansu wa'astu waɗansu yi tunani waɗansu koma zuwa ga Allah su tuba daga halin zunubin da suke ciki don ya zama sun samu tsira a gurin Allah to kaga wannan shine ma'anar ya fi sauƙi ɗin domin wancan an halakar baka da lokacin tuba baka da lokacin nadama baka da lokacin cizon yatsa sanda za ka yi cizon yatsa kai nemi tuba tuban da cizon yatsan ba zai yi amfani ba ita ce ranar kiyama amma wannan a duniya in an jarrabu mutane da wannan to wannan zai iya sawa su dawo cikin hayyacinsu su koma zuwa ga shirya su wannan shine abin da ke faruwa cikin wannan al'umma ta mu a yau zaka kashe kashe yayi yawa kuma musulmi ne ke yakar musulmi wani lokaci yan ƙasa ɗaya ne wani lokaci tsakanin ƙasa da ƙasa ne wani lokaci yan ƙabila ɗaya ne wani lokaci tsakanin wata ƙabilar da wata ƙabilar ne ma'ana dai ana yakar juna ne kawai wani lokaci ma irin wannan musibu na zaman da suke damun mu fashi da satar mutane kidnapping da sacen waya ɗin nan da zaka ji an kashe mutum an raba shi da rayuwarsa saboda kawai abin hannunsa da ake nema wayar hannu yar dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyar saboda wannan sai a raba mutum da rayuwar shi gaba ɗaya wani a yanke mai hannun shi wani a illata shi illata wadda ba zai tashi ba wani illata wadda ba zai dawo daidai yadda yake ba duka wannan na cikin wa yudiqa ba'dakum ba'sa ba'd shine abin da manzon Allah ya roki Allah Allah ya ce a'a to kaga wannan ita ce azabar da ake saukarwa wannan al'umma ta ƙarshen zamani al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama rahama ce daga Allah dan mu ku da waɗannan musibu da suke damun mu sakamakon laifukan mu ne sakamakon zunuban mu ne to menene ke kan wannan al'umma abin da yake wajibi akan mu tunda mun fahimci wannan Allah ya bayyana mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ba kuma sun bayyana bane bane kawai dan mu ji labari shikenan mu karanta mu wuce kawai irin yanda ainihin wato abin ba zai amfani ba a'a an gaya mana ne qur'ani da sunna domin mu wa'azu ya zama mun amfani daga abin da muka ji abubuwa da yawa ne akan mu amma na farkon su shine wajibi ne mu yi tuntuntuni game da irin waɗannan nassoshi na alqur'ani da nassoshi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda tunanin zai haifar mana da mataki na biyu shine nesatar sabubba da suke sauko da waɗannan musibu idan mun yi tunani yanda Allah ya yi wa al'ummar bayanmu jama'ar annabi Nuhu an halakar da ita annabi Hudu an halakar da su annabi Salihu an halakar da su annabi Lutu an halakar da su annabi Shu'aibu an halakar da su duk al'ummar da suka wuce an halakar da su daga farkon su har ƙarshen su ba a rage kowa ba to mu sai mu yi tunani to mu za mu tsira mu ubangiji zai kyale mu a'a kenan mu ma ya kamata mu daina abin da muke yi don kada irin abin da ya shafe su ya shafe mu na farko kenan so na biyu kenan me satar sabubban da suke jawo saukar musibu irin waɗannan mataki na uku shine mutu ba zuwa ga Allah abin da muke aikatawa na laifuka waɗanda duk waɗancan al'umma sun sun aikata ɗaya kawai Allah ya halakar da su mu dukkan su ana aikatawa cikin wannan al'ummar tamu to mu maza mu tuba zuwa ga Allah ni na san laifin da nake tsakanina da mahalicci na in tuba kai ma ka sani ka tuba ita ma ta sani ta tuba su ma sun sani mu ma mun sani kowa ya san irin laifin da yake aikatawa tsakaninsa da mahaliccinsa maza maza mu tuba zuwa ga Allah don Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun sannan mu nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala kan abin da muke aikatawa in mun tuba tuba wani abu ne daban kuma istighfari wani abu ne daban tuba barin zunubin gaba daya har iya karshen duniya da sharuɗan tuba waɗanda mai ahlar ya ambace su imamu nawawi ya ambace su a cikin riyadus salihin haka shi kuma istighfari neman kankare zunubin abin da mutum ya aikata duk laifin da ne ya Allah ka rufe mun shi to Allah zai gafarta maka ne kuma sakamakon tuba at-tawbatun naso sai kuma mataki na hudu shine mu gyara tsakaninmu da mahaliccinmu duk abin da muka sani mun yi sakaci da shi na umarnin shi ko na hanin shi mu yi kokari maza maza mu zama al'umma mai bin umarnin mahaliccinmu mai bin al'umma umarnin annabi mu sallallahu alaihi wasallama da hanuwa daga abin da ya hana mu duk alkhairi da ya nusar da mu zuwa gare shi mai kokari mu tunkare shi da mu aikata duk sharrin da ya tsoratar da mu gabarin shi mai kokari mu nisaci wannan mataki na biyar a takaice shine kuma mu gyara tsakaninmu zamantakewar mu ta yau da kullum tsakaninmu da makotanmu mu gyara tsakaninmu da matanmu mu gyara akwai cin amana da yawa tsakaninmu da ƴaƴanmu akwai cin amana da yawa iyaye su amana ƴaƴansu ƴaƴansu amana iyayensu mu gyara tsakanin amini da amini ko aboki da aboki tsakanin shugabanni da talakawansu tsakanin talakawa da shugabanninsu tsakanin mu da ƴan kasuwa wato mai tsayarwa da mai tsaye duk mu gyara tsakaninmu duk wata hulɗa ɗan kwadago da wanda ake yi kwadago dukkanin abin da muka sani na saɓani ko na wanda bai dace da ainihin wato aminci da gaskiya irin ta shari'ar musulunci ba mu yi kokari mu gyara tsakaninmu gyaruwar mu ta fuskar irin waɗannan halaye da ɗabi'u to zai sanya ubangiji tabaraka wata'ala ya ɗauke mana wannan bala'i da yake damun mu a tsakaninmu na yaƙar junanmu domin Allah ya yi alkawari inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon tuba ya ba mu ikon neman gafarar ya ba mu ikon canjawa daga mummuna zuwa kyakkyawa ya ɗauke mana daga hali mummuna zuwa kyakkyawa wa ma zalika ala Allah bi aziz subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقد الدهقان بعض النجوم خلقن دينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطان لا يعلم الإنسان ما ينقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شان والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوء عواء ولا دبران من قال إن الغيث جاء بهنعة أو صرفة أو كوكب الميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقلما يتجمع الضدان الحمد لله duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa inda za ku ji mu da sabon shirin namu a cikin wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma muna addu'a a koda yaushe ga manyan mu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci a madadin gidauniyar darul qur'an da ke unguwar tudun yola wanda ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke musu addu'ar Allah ya saka musu da gidan aljannar Firdausi, kuma muna addu'a ga sabannin shugabanni da za a rantsar da su a ranar Litinin mai zuwa. Allah subhanahu wata'ala ya yi musu jagoranci, Allah subhanahu wata'ala ya yi riko da hannayensu, Allah subhanahu wata'ala ya sa su zamanto alkhairi gare mu da kuma addininmu da rayuwanmu baki ɗaya. A madadin shugabanninmu na wannan gidan namu mai albarka, a gargashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaza, ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa مع السلام وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعان مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرفها وشم تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان